الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين amma ba'adu fassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu godiya ta ƙara tabbata ga ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ƙaddara haɗuwarmu domin ci gaba da karatunmu na tauhidi a cikin littafinmu mai albarka littafin kitabu tauhid a cikin masallaci namu mai albarka masjidu tauhid a wannan lokaci takaitacce wanda za mu tashi da kan gabar da muka kwana a kanta a karatu wanda ya gabata a karatu wanda ya gabata da taimakon ubangiji subhanahu wa ta'ala mun kama karatu cikin kitabu tauhid mun karanta ayoyi wanda malam ya shigo da su a babi na farko da kuma athar na Abdullahi ɗan Mas'ud da kuma hadithi na Mu'az ɗan Jabal Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi wanda a yau insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi daga fihi masail wato a cikin wannan babi wanda malam ya tattauna a kai ya kawo mana ayoyi na alkur'ani da kuma sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallama a cikinsa akwai matsaloli wanda ya kamata mu waiwaya zuwa gare su na'am bismillah
الأولى الحكمة من خلق الجن والإنس الثانية أن العبادة هي التوحيد أن الخصومة فيه الثالثة أن من لم يأت به لم يعبد الله ففيه معنى قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد الرابعة الحكمة في إرسال الرسل الخامسة أن الرسالة عمت كل أمة
نعم فيه مسائل wato a ƙarshe karatun wanda ya gabata ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya gaya wa mu'azu bin jabal wani babban wato laƙani ya gaya mishi babbar fa'ida Mu'ad dan Jabal ya ce wa ma'aiki alaihi salatu wassalamu in tafi in baiwa sahabbai labari in baiwa ƴan uwana labari ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce da shi kadda ku kuskura ka ba su labari dan fayyattakilu wato za su daƙile su share kafa su meƙe kafa su zauna su daina yin aiki na alkhairi saboda wato hujjar cewa dukkan wanda ya zo da wannan kalma ta tauhidi da abin da ta kunsa to Allah subhanahu wa ta'ala zai shigar da shi aljanna to a cikin wannan babi akwai waɗansu matsaloli wanda ya kamata mu yoyaya mu kallace su al'ula matsala ta farko alhikimatu min khaliqil jinni wal ins wato hikima wanda ita ce ta dalilin da ya sa Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya halitta aljannu ya halitta bil'adama. Hikimar da ta sa Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya halitta mutane da aljannu shi ne don su bauta mashi. Ibada ita ce babbar wato aiki akan kowa da kowa daga cikin bayi na Allah, kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ɗin ya faɗa a cikin Alƙur'ani. wannan ita ce hikimar halitta aljannu da mutane wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun athaniyatu mas'ala ta biyu a cikin wannan babe annal ibadata hiya tauhid wato haƙiƙa bautawa ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ta zo a cikin wannan ayar wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'buduni Ubangiji ya ce, Bin halitta mutum da aljan ba face don su bauta mini, to wannan ibada ita ce kaɗai ta Allah ta'ala da bauta. Al'ibadatu shi ne a tauhid ifradullahi subhanahu wa ta'ala bil ibadati ka kadaita ubangiji tabaraka wa ta'ala da bauta kada ka hada bautar wani da shi duk abin da haƙi ne na Allah to baya halitta ka bayar da shi zuwa ga wani Allah li'anna al-khusuma fihi wato saboda khusuma jayayya wanda take tsakankanin musulmai da kishiyoyinsa da kishiyoyin musulmai wato a cikin tauhidi ne ba wai cikin bauta wa Allah ba ne inda mutum zai zo shi ya bude kafa ya ce babu laifi in dai za ka bauta wa Allah kowa ma ka bautawa to sai ya zamanto waɗanda suke ba musulmai ba sun shigo musulunci saboda an bar abin kafa a bude za ka iya bauta wa kowa in dai za ka bauta wa Allah to amma kaɗai ta Allah ta'ala da bauta wannan shine inda aka samu ta taburza tsakankanin ma'aiki alaihi salatu wassalamu wato da mushrikai ubangiji subhanahu wa ta'ala yace innahum kanu idza qila lahum la ilaha illa Allah yastakbirun wa ya ƙuluna a inna la tariku alihatina li sha'irin majnun sannan kuma cikin sura ta gaba Allah ya ce a ja'alal alihata ilahan wahidan inna hadha la shay'un ujab ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama lokacin da yake rayi jama'ar sa Qurayshawa zuwa ga ta Allah ta'ala da bauta a lokacin wato shubahar da suka kawo shine suka ce yanzu Muhammadu in banda ma kai yaro ne wani a cikin gidan shi akwai alloli guda uku wani Allah biyu gare shi wani Allah ɗaya duk da haka amma wani lokaci ana shiga cikin hayaniya da bala'i kuma ka ce mu duka mulki Allah ɗaya shubahar da suka kawo suka ce a ce Allah ɗaya kuma mu duka mu mu koma bauta Allah ɗaya wani uku gare shi a gida amma bisa iya wadatar da shi a waɗansu lokutan saboda su sun sayin aka ce la ilaha illallahu ma'anarta shine ba wani abun bautawa sai Allah ta'ala shi kadai to anan ne inda husuma take ba wai akan cewa Allah shine mahalicin bayi ba wannan Allah mahalicin bayi wannan su ma suna itirafi da haka qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun sayquluna lillah قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون من gane da kyau to husuma wanda ta gudana tsakankanin annabawa da al'ummarsu a ɓangaren abin da ya shafi tauhidi ne Al-Thalithatu mas'ala ta uku daga cikin mas'aloli wanda malam ya kawo a cikin wannan babi anna man lam ya'ti bihi lam ya'budillah haƙiƙa dukkan wanda bai zo da tauhidi ba to ho ya sani bai bauta wa Allah ba dukkan wanda ya zamanto yana ladi laraba ya raba kafa asabar da ladi a haɗu da shi a coci ranar juma'a a haɗu da shi a masallacin juma'a to kare ce yana bautar Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya karkaɗe hannunsa da ibadarsa baya buƙatar ibadarsa saboda ibadar shi wannan ibada ce wanda take ta talaka Allah ta'ala shi kuma mawadaci ne ibada ce wanda take wato bara gurbi ibada ce wanda Allah subhanahu wa ta'ala bai shar'anta ta ba. Mun gane da kyau, ma'aiki alaihi salatu wassalam ya faɗa a cikin hadithi na Abu Huraira ya ce Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce ana aghna shuraka'i ani shirk man amila amalan ashraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa shirkahu dukkan wanda zai zamanto a cikin aikinsa babu yi don Allah ba tauhidi a ciki to ibadarsa wato ba ibada ba ce shine yace anna man lam ya'ti bihi haqiqa dukkan wanda bai zo da tauhidi ba alhawu din nan damiri ne na at-tauhid lam ya'budillaha to ya sani bai bauta wa Allah ta'ala ba fa fihi ma'ana qawlihi wala antum abiduna ma a'bud wato a cikin wato dukkan wanda bai bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala ba bai kaɗe ta Allah ta'ala da bauta ba a cikin shi ne ma'anar faɗar Ubangiji subhanahu wa ta'ala da yi a cikin suratul kafirun Allah ya ce ya rasulallahi ka ce da su ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wato ni ba zan bauta wa abin da ku kuke bautawa ba wala antum abiduna ma a'budu sannan kuma kuma ba masu bautawa abinda ni nake bautawa bane saboda kamar yadda waɗansu daga cikin malaman tafsiri suka ce saukar wannan sura suratul kafirun mushrikai ne suka yi kwangire suka zauna suka ce suna son mitin da ma'aiki aka zauna suka ce to ga shawara ɗaya shi ne yanzu tun da dai kai kana da ubangiji mu muna da namu yanzu yadda za a zo a haɗe a tsakiya a yi tafiya tare a gudu tare a tsira tare ka bauta wa ubangijinmu yau mu kuma gobe mu duka mu haɗu mu bauta wa naka an gane da kyau ka gani aka yi haka an bauta wa Allah to amma saboda a cikin tafiyar akwai bauta wa wani Allah sai ya zamanto Allah subhanahu wa ta'ala saukar da wannan sura sukutum ba zancen a bauta wa wani Allah ba zancen a yi sati ba ana bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala a bauta wa wani Allah rana ɗaya ko da a shekara guda ne a bauta wa Allah rana ɗaya tal a bauta wa wani Allah bai halitta barantana a yau gobe yau ku yau mu gobe da sauransu yadda suka faɗa. Mun gane da kyau, to waɗannan matsaloli guda uku dukkaninsu wato a cikin aya ta farko malam ya fitar da su. Mun ga yadda istin batsiho yake faɗa. Aya guda ɗaya a ciki, wannan kuma dan a taƙaice ne ya kawo muku wannan abu. Inda a ce zai kawo shi a wasa'e a yalwace, to za mu ga cewa abubuwan da za mu iya fitarwa a cikin ayar suna da yawa. sannan kuma arrabi'a mas'ala ta hudu wanda za mu iya fahimta a cikin wannan babi wanda malam ya yi bayani a kai alhikimatu fi irsalin rusul wato hikimar da take cikin turowa da jakadu hikimar da ta sa ubangiji subhanahu wa ta'ala ya turo da manzannai a cikin kowace al'umma ba wata al'umma wanda ya zamanto ta zama mareniya ba al'ummar da ba manzo a cikinta kowata al'umma Allah ta'ala ya turo mata da manzo wannan manzon kuma ya gaya mata abin da Allah ta'ala yake so kyakkyawa don ta aikata shi ta shiga aljanna idan ta aikata kishiyar shi ubangiji subhanahu wa ta'ala zai azabtar da ita ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce ma min nabiyin illa kana haqqan alaihi an yadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yunzirahum sharra ma ya'lamuhu lahum ba wani annabi daga cikin annabawa na Allah face dai wajibi ne akan shi dole ne akan shi ya nuna wa al'ummarsa abin da ya san alkhairi ne a gare su duk abin da ya zamanto alkhairi ne a gare su to dole ne ya bayyana wa al'ummarsa sannan kuma ya tsoratar da su dukkan abin da yake ganin cewa sharri ne a gare su ba abu wanda yake mafi girma cikin alkhairai kamar tauhidi duk wani alkhairi wanda bawa zai samu girman shi da darajar shi da kimar shi a wajen wannan bawan bai kai tauhidi ba tauhidi shine ibada daya daya wanda idan ka haɗu da Allah da shi ba za ka dawoma a cikin wuta ba amma in ya zamanto mutum ya barar da tauhidinsa ko to ba yanda za a yi kowa ya mushi tsaye ba yanda za Allah ya shigar da shi aljanna mun gane da kyau to kuma ba wani sharri mafi girma a duniya wanda bawan Allah musulmi ko ba musulmi ba wanda zai aikata wannan sharrin Allah ta'ala ya ki kallonsa da idan rahama ya ki shigar da shi aljanna ya dawomar da shi a cikin wuta in banda shirka shirka ita ce laifi mafi girma wanda aka saba wa Allah subhanahu wa ta'ala da ita a duniya don haka shi yasa dukkan wanda ya mutu yana kadaita Allah ta'ala da bauta to wannan dan aljanna ne dukkan wanda ya mutu yana hada bautar wani da Allah dan wuta ne ma'aiki sallallahu alaihi wasallama kamar yadda yake cikin bukhari da muslim hadithin abdullahi dan mas'ud da Allah ya ce man mata yushriku billahi shay'an da khalal nara wa qultu ana man mata la yushriku billahi shay'an da khalal janna abdullahi dan mas'ud yace ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce dukkan wanda ya mutu yana haɗa botar wani da Allah to zai shiga wuta ne ba shi da wata makoma duk wani wanda ka san ya mutu yana shirka to ka mushi albishir da gidan wuta haka ma yake alaihi salatu wassalam ya faɗa ga wani daga cikin sahabban shi ya zo ya tambaye shi ya ce ya rasulullahi aina abi inna abi kane sulur rahima wa yaf'alu wa yaf'alu fa aina huwa qala fi wani zai ce ya rasulullah babana mutumin kirki ne yana sadar da zumunta yana kaza yana kaza yanzu yana ina ya rasu lalace yana wuta faka annahu wajada alaihi kai ka ce maganar da ma'aiki ya mishi ta bata mai rai ce ya rasulullah fa yana abuka to kai yanzu babanka da ya faɗi ya rasu ina yake zala ce mishi haithu ma mararta bi qabari mushrikin fa bashirhu bin nar duk in ka fice ta kabarin mushiriki ya ce ka rike ka'ida in dai aka ce maka wannan mushiriki ne mushirikin dan wata ƙasa ne dan wani gari ne dan wata jiha ne in dai mushiriki ne ko to in ka wuce ta kabarin shi ka mushi albishir da gidan wuta wannan mutumin sai musulunta daga baya dan in ya huce ta kabarin mushiriki sai ya ce maza Allah ce maka albishir da gidan wuta mun gane da kyau to shine anan yace al-hikmatu fi irsalir rusul ubangiji ta'ala ce wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu allaha wajtanibu at-taghut wannan shine dalilin da yasa Allah ya turo da manzanni saboda kada wani daga cikin mutane ya kari tambadewar shi ya kari lalatar shi a gobe kiyama in Allah mai tambaya ce Allah ai da ka san ba ka san wannan abun ai da ka turo mana annabinka Allah ya ce to an gama sai turotar komai ya hada komai ya hada walaula an tusibahum musibatun bima qaddamat aydihim fa yaqulu rabbana laula arsalta ilaina rasulan fanattabi'a ayatika wa nakuna minal mu'minin mun gane da kyau al-khamisa sai kuma mas'ala ta biyar annar risalata ammat kullu ummatin wato sako na ubangiji tabaraka wa ta'ala ya haɗa kowace al'umma daga cikin al'ummu kamar yadda muka faɗa ɗazu ba wata al'umma wanda take mareniya wanda za a ce ba ta da annabi kowace al'umma akwai annabin da Allah ta'ala ya turo mata kuma wannan annabin in ya zo shi zuwa gare ta iya babban abin da yake kiransu zuwa gare shi shine ta Allah ta'ala da bota babban abin da yake hana su hawa kanshi shine hada botar wani da Allah ba wata al'umma tun daga annabi nuhu alaihi salatu wassalam har ya zuwa wannan al'umma ta ƙarshen zamani kowane annabi iya abin da yake gaya wa al'umma kenan kamar yadda mun kawo ayoyi ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba a karatu wanda ya gabata wanda suke tabbatar da haka nan ɗin mun gane da kyau na'am
السادسة أن دين الأنبياء واحد السابعة المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت ففيه معنى قوله فمن يكفر بالطاغوت الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله التاسعة عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف وفيها عشر مسائل أولها النهي عن الشرك والعاشرة الآية المحكمات في سورة الإسراء وفيها ثمانية عشر مسألة بدأها الله بقوله لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وختمها بقوله ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم مذوما مدحورا نعم.
ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة بارك الله فيكم السادسة مسألة تشدة أتكون ونن بابي wanda za mu fahimta anna dinal anbiya'i wahidun haƙiƙa addini na annabawa gabaki ɗayansu asalin addini gabaki ɗayan shi guda ɗaya ne addini na annabawa guda ɗaya ne kowane annabi iya abin da yake kira zuwa gare shi shine ku bauta wa Allah ku nisanci bautar wani Allah walaƙad ba'athna fi kulli ummatin rasulan ubangiji ta'ala ce haƙiƙa mun turo da jakadanmu a cikin kowata al'umma cikin al'ummu waɗanda suke kafinka iya abin da wannan jakadan namu yake faɗa ga wannan al'umma tasa a ni'ibudullaha ku kaɗaita Allah ta'ala da bauta wajitani baguta ku nesanci bautar wani Allah ku nesanci bautar ɗagutu ya tabbata cikin Bukhari da Muslim hadisin Abu Huraira Allah ta'ala ya kare yadda da shi Abu Huraira ya ce ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce ana aulan nasi bi Isa ibn Maryama fi dunya wal akhirah ya ce ni ne mafi cancantar mutane ga annabi Isa dan na Maryam alaihi masallatu wassalam a wannan gida na duniya da kuma gida na lahira al-anbiya'u ikhwatu li'allatin Allah ce annabawa ‘yan uwa ne wanda suke ‘yan uba, ‘yan uwa ne wanda suke ‘yan uba, a cikin wata riwaya, auladu allati, ɗiya ne wanda suke na kishiyoyi. Ummahatuhum shatta wa dinuhum wahid. Ma'aiki ya ce mahaifiyarsu, iyayensu mata sun sha bambam, amma dai addininsu guda ɗaya ne. wato abinda ma'aiki alaihi salatu wassalamu yake nufi a wannan hadithi na abu huraira shine annabawa ka cokam gabaki ɗinsu sun yi tarayya wajen asali na addini shine tauhidi tun daga annabi nuhu in ka ɗauka inna arsalna nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum adhabun alim qala ya qaumi inni lakum nadhirun mubin an ibudu Allah wattaquhu wa ati'un wannan ita ce maganar da annabi Nuhu alaihi salatu wassalam ya gaya wa mutanensa yace ku bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala ku kadaita Allah ta'ala da bauta ku kiyaye dokoki na Allah sannan kuma ku yi mun biyayya haka yanda annabi Nuhu alaihi salatu wassalam ya faɗa haka annabi Hud alaihi salatu wassalam ya faɗa haka annabi Salihu alaihi salatu wassalam ya faɗa haka annabi shu'aib alaihi salatu wassalam ya faɗa haka annabi musa lokacin da annabi musa allah ta'ala ya tura shi wajen yan banu isra'il wajen fir'auna an arsil ma'ana bani isra'il qala alam nurabbika fina walidan wa labithta fina min umrika sinin wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta min al-kafirin qala fa'altuha idan wa ana min ad-dallin fa farartu minkum lamma khiftukum فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين wato hali zuwa kissar ƙarshen kissar annabi Musa da Fir'auna za mu ga cewa abin da ya kira shi zuwa gare shi shine kadaita Allah ta'ala da bauta kamar yadda suratul a'raf ta yi bayanin haka haka kuma cikin suratul taha Allah ta'ala ya haka yato kissar haka cikin suratul hud Allah ya kawo ta haka cikin suratul shu'ara can kuma cikin suratul nazi'at Allah ta'ala ya kawo ta haka cikin waɗansu gurare cikin suratul ƙasas Allah ta'ala ya kawo ta ko annabi Musa alaihi salatu wassalam ya yi kira zuwa ga ta Allah ta'ala da bota kuma ga abul anbiya'i annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ya tattauna da mahaifinsa wa idh qala ibrahimu li abihi azara atattakhidhu asnaman alaha inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin ga kuma annabi isa alaihi salatu wassalam wato waɗannan dukkaninsu sun yi kira zuwa ga kaɗaita allah ta'ala da bauta sai ya zamanto kuma abin da ya shafi furu'u shari'a shine suka sha bambam a shari'ar wane akwai hukunci kaza da kaza da kaza wanda babu shi a shari'ar wane cikin annabawa amma wajen abin da ya shafi asalin addini din kowa ba wanda ya zo da halatta wa bayan Allah hada bautar wani da Allah ba wanda ya zo da wannan wato hada bautar wani da Allah sai dai abin da yake cikin shari'ar ne ya sha bambam a wannan addini din a wannan al'umma din an halitta musu kaza an halitta musu kaza bayan tauhidi kenan wannan kuma ba a halitta mata kaza ba a halitta mata kaza ba bayan tauhidi as-sabi'a al-mas'alatu al-kabira wato mas'ala ta bakwai cikin mas'aloli wanda malam ya zano da su a cikin wannan a cikin wannan babe ita ce al-mas'alatu al-kabira mas'ala wanda take mai girma babbar mas'ala shine anna ibadatallahi la tahsulu illa bil kufri bi taghut wato bautar Allah subhanahu wa ta'ala ba ta tabbata sai lokacin da mutum ya kafirce wa taghut idan aka ce wa taghut aka ce taghut shine wani Allah bauta wa wani Allah to bautar Allah ba ta tabbata sai lokacin da ya zamanto mutum ya kafirce wa taghut Allah ta'ala ya ce faman ya kafir bi tagut ko fa fi ma'ana qawlihi faman ya kafir bi tagut wato cikin wato wannan mas'ala din akwai ma'anar fadar ubangiji ta'ala da yace dukkan wanda ya kafirce wa tagut wa yu'min billahi yayi imani da Allah faqad istamsaka bil urwati al-wuthqa haqiqa yayi riko da igiya wanda take amintacciya wanda lafiya sama laha babu tsinkewa ga wannan igiya din wato dukkan wanda ya kafirce wa ɗagut ya yi imani da Allah ya kaɗaita Allah ta'ala da bauta ya gaskata da dukkan abin da manzan Allah ya zo da shi to haƙiƙa ya yi riko da igiya wanda take amintacciya igiyar da ba a tunanin za ta tsinke za ta yanki saboda hablullahi kitabullahi littafin Allah alƙur'ani shine igiya ta Allah subhanahu wa ta'ala wanda kana ƙasa idan ka kama ta za ta raka ɗaukaka ka ta yi sama haka addini na musulunci yake abdullahi ibn salam ɗaya daga cikin sahabbai na ma'aiki innahu ashiru asharatin fil janna haka ma'aiki alaihi salatu wassalam ya faɗa yayi mafalki wata rana gashi yana kwance waɗansu mutane suka zo suka tasa shi suka kai shi wani guri ya suka ce ya hau saman wani dutse ya kama yake da sulbi dutsen ya kasa hawan shi ya ce suka tattaga shi sai da ya hau saman dutsen da ya hau saman dutsen sai ya ga wata igiya sai ya rike ta shi kenan ya ce wannan igiyar kasanta akwai daɗi samanta akwai daɗi ya tashi zai gawa ma'aiki alaihi salatu wasu salam nala sulama ya ce ta ai wannan igiya ce ta addini na musulunci za ka tabbata ne akan musulunci har ka mutu yana cikin sayo musulun hadithi ga kuma hadithin wato akwai hadithai da dama wanda suke bayani akan al'urotul wuska ita ce wato igiya ta musulunci amintacciyar igiya wanda ba ta tsinkewa a tsamina mas'ala ta takwas anna tsaguta amun fi kulli ma ubida min dunillahi wato haƙiƙa tsagutu ya shafi dukkan abin da aka bauta wa naunin Allah dukkan abin da ake bauta wa naunin Allah sunan shi tsagutu mutum ne waɗansu suka gunka shi suka maida shi a matsayin shi ne Allahnsu maida Allah ba sai ka ce ba wani Allah ne zai zo ya halitta maka abin da Allah ya haramta maka kuma ka aikata ya haramta maka abin da Allah ya halitta maka kuma ka bi wannan ka kame da shi Allah ma'aiki alaihi salatu wassalam lokacin da wannan aya ta cikin suratu bara'a ta sabka ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn maryam wato mushrikai yahudu da nasara sun riki malamansu da iyayen gidajensu da malamansu da masu ibadarsu a matsayin iyayen giji baitin Allah sannan kuma sun riƙe annabi isa alaihi salatu wasalamu ɗanna na maryam a matsayin abun bauta adi ibn hatim ce ya rasulullah innahum lam yakunu ya'budunahum yahudu ba sa bauta malamansu ba sa bauta wa masu ibadarsu yace ibada ake nufi ba amma innahum amma innahum kanu yuhilluna lahum al-haram fa yastahillunahu ai sun kasance suna halatta musu haramu sai kuma su ga halali ne wa yuharrimuna alaihim al-halal fa yuharrimunahu su haramta musu halali kuma su haramta shi gane ku amma innahum lam yakanu ya'budunahum ولكنهم كانوا إذا استحلوا لهم شيئا أحلوه وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه to wannan ita fatilka ibada wannan ita ce ibadar abu ya tabbata Allah ta'ala ya haramta shi amma ka samu wani ya maka kuskure ma yace ya halitta kai kuma ka bi shi tare da cewa kaga aya tamkar rana lokacin azur wanda take magana akan haramcinsa ko kaga hadisi tamkar rana lokacin azur iya malaman musulunci wanda ka bibi shuruhat nasu ba ga malamin da ya saba ba akan wannan cewa abin nan haramun amma duk da haka wannan malamin na unguwarku ya ce maka wannan abin halali ne kace to a bar hadisi a bar kalan lawa a bar kalan rasul tunda da malam ya ce kaza za mu je mu aikata wannan ka bauta mai mun gane da kyau shi yasa a bagut za a iya samun shi cikin mutane amma cikin shugabanni yamma cikin malamai yamma cikin waɗansu ƙuƙub da sauransu za a iya samunsu cikin aljannu za a iya samunsu cikin jamadat duk wani wanda ake bauta wa inda wani Allah ne sunan shi ne abdawud gane alamtar ilal ladina yazumuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila baghuti wa qad umiru an yakfuru bihi wa yuridu shaytanu an yudillahum dalalan ba'ida na'am an gane da kyau al'ashira a tasiya kun tasiya mas'ala ta tara cikin mas'aloli wanda za mu iya fahimta a ƙarƙashin wannan babe shine izamu sha'ani talatil ayat wato girman lamarin ayoyin nan guda uku al-muhkamat waɗanda suke ababen tabbatarwa hukuncinsu idan aka ce al-muhkam shine hukuncin da yake tabbace har yanzu ba a shafe komai daga cikinsa ba shine al-muhkam shi yasa Allah ta'ala ya ce huwal ladhi anzala alayka al-kitab minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutashabihat wadansu daga cikin malamai sun fassara muhkamat ana kan wadihatud dilalat alif lam ra kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir wato muhkam shine wanda lam yunsakh minhu shay'un wanda ba a shafe komai daga hukuncinsa ba mun gane da kyau yawwara to anan ayoyin nan al-muhkamat abinda yasa ya ambace su da al-muhkamat saboda dukkan abin da suka tabbatar mutum ya san da cewa ba wani abu wanda a yanzu zaka ce mansukhi ne a cikin a cikin addini na musulunci fi suratul an'am cikin suratul an'am wato girman lamarin waɗannan ayoyi guda uku waɗanda suke ababen tabbatarwa hukunce-hukuncensu wanda suke cikin suratul an'am inda salafi a wajen magabata magabata na ƙwarai waɗannan ayoyi guda uku daga kul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum zuwa faɗar Allah ta'ala da ya ce wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون wato waɗannan ayoyin guda uku suna da girman lamari a wajen magabata shi yasa suke wasiya akan dukkan wanda yake so ya ji wasiyar ma'aiki kai tsaye wanda ba wani abu wanda ya canza a cikinta wanda ma'aiki ya yi kashe daga ƙasa ya yi sun yana shi ya karanta waɗannan ayoyin guda uku mun karanta maganar abdullahi ɗan mas'ud ko haka abdullahi dan masud ya faɗa to bayan shi akwai magabata na kwarai wanda suka tafi akan irin wannan magana ta shi ulaha wa fiha ashru masail wato a cikin waɗannan ayoyin guda uku akwai masaloli guda goma wanda Allah ta'ala ya tattauna a cikin su akwai annahai akwai al'am akwai abubuwa biyar da ya umarni akai akwai abubuwa guda biyar da ya hani akai kaga hikima kenan abubuwa biyar aka hana mu akan su abubuwa biyar aka umarce mu da yin su Allah tushriku bi sha ita ce na farko ko na biyu wa bil walidaini ihsana umarni ne ga umarni ga hani wala taqtulu awladakum min imlaq uku wala taqtulu an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqqi hulu wala taqrabu mal al-yatimi illa billati hiya asanu hatta bulga ashidda biyar wa awful kayla wal mizana bil qisti shida wa idza qultum fa'adlu walau kana za qurba wa bi ahdillahi awfu takwas wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili zalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun wadannan sune ayoyi guda uku wanda a cikin su Allah subhanahu wata'ala ya ambaci wasiyoyi guda goma biyar umarni biyar hani da wannan in za mu tattauna a kansu za su ɗauki awoyi guda biyu ko sama da awa biyu saboda mas'aloli ne wanda suna da kyau a ce mun fahimce su amma in Allah da da ke muna tarjama alkur'ani lokacin da muka zo kansu za mu tattauna a kai da kaɗan kaɗan mun gane da kyau na'am ulaha ko awwaluha ana ga akwai gurin da za ku ga an sa ulaha a wani gurin an sa awwaluha to kowanne aka yi daidai ne ulaha almas'alatul ula min almasail al'ashr mun gane da kyau ta farko daga cikin waɗannan mas'alolin guda goma shine annahyu anish shirk wato hani dangane da haɗa bautar wani da Allah wannan shine laifi mafi girma cikin laifuffuka shi yasa Allah ta'ala ya buɗe ayar da shi Allah tushriku bi shay'a zamu ga kuma cikin suratul a'raf Allah ta'ala ce kul inna ma harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighayri al haqqi wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultanan wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun wato Allah tabaraka wa ta'ala ya haramta dangin waɗannan abubuwan wanda suke cikin wannan ayar al'ashira mas'ala ta goma al'ayatul muhkamatu fi suratul isra wato ayoyi waɗanda suke ababen tabbatarwa hukuncin da suke cikinsu wanda ba a shafe kowane hukunci ba cikin waɗannan hukuncin da suka tabbata a cikin waɗannan ayoyi a cikin suratu bani isra'il ko suratul isra' وفيها ثماني عشر مسألة wato a cikin waɗannan ayoyi akwai mas'aloli guda goma sha takwas mas'ala ɗaiɗai har guda goma sha takwas bada Allahu bi qawlihi la taj'al ma'a Allahi ilahan akhara fataq'uda mazmuman mahzula ubangiji subhanahu wata'ala ya bude waɗannan mas'alolin guda goma sha takwas da faɗar Allah ta'ala da ya ce, La ta ja'al ilahan akhara, kada ka sanya wani abun bautawa na daban ma'allahi tare da Allah. Kada ya zamanto ka riki wani abun bautawa na daban tare da Allah. Ka ce za ka raba kafa wani lokacin ka bauta wa Allah, wani lokacin ka bauta wa wani Allah. Wannan shi ya halakar da waɗansu daga cikin mushrikai. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب sannan kuma can Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa tallahi in kunna lafi dalalin mubin id nusawwikum bi rabbil alamin yayin da muka daidaita ku da ubangijin talikai at taswiya shine ka baiwa wani haƙƙin da Allah ta'ala ne kaɗai ya cancanta ka bashi ka daidaita shi da Allah bauta wa wani Allah ko da za ka shekara guda kana bauta wa Allah rana ɗaya ka bauta wa wani Allah ka daidaita shi da Allah saboda ka ba shi wani kaso wanda Allah ta'ala ne kaɗai yake da wannan haƙƙin a gare ka a matsayinka na bawan shi wanda ya halitta ka ya ciyar da kai yake rufa maka asiri shi kaɗai ya cancanci ka mai wannan abin sai ya zama to ka ɗauki wannan kasan ka damka wani ka baiwa wani ka ka haɗa wani da Allah subhanahu wa ta'ala to kada ka haɗa wani Allah subhanahu wa ta'ala tare da Allah fataqauda idan ya zama to yi haka sai ka zama to mazmuman abin zargi a wajen Allah mahzulan abin tabarwa sai ya zama to ka tabi kai ba a duniyar ba kai ba a lahirar ba a nan duniya mutanen kirki mutane na gari ba za su yabe ka ba ba za su maka addu'a ta alkhairi ba bayan ka koma ga Allah kuma a canjin sai ya zama to gwandanan kin da can an samu khasirar duniya wal akhirah kenan zalika huwa al-khusran al-mubin anan kin baka muru da ita ba kuma lahirar kuma ka je ka karasa gurin zama wa khatamaha ubangiji ta'ala ya rufe wannan ayoyi bi qaulihi da fadar Allah ta'ala da yace wala taj'al ilahan akhira kada ka sanya abun bautawa na daban ma'allahi tare da Allah fatulqa fi jahannama idan kai haka ka hada bautar wani da Allah sai a jefa ka cikin jahannam maluman halin kasancewarka kana abin zargi madahuran abin nesantarwa daga rahama ta Allah duk wanda ya haɗa bautar wani da Allah wa ko ɗan ina ne shi ko daga wani fami ya fito nesa yake daga rahamar Allah saboda doka ce Allah ta'ala ya kafa idan kai kaza za ka samu sakamako kaza inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi aljannata wa ma'awahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar to waɗannan ayoyin da Allah ta'ala yake faɗa ba wai labari bane kawai yake badawa ya aka je lahira kuma yace za ta iya jaruwa a ko dan wakaki in dai ka hada bautar wani da Allah a lahira kana daga cikin wanda za su dawoma a cikin wuta Allah ta'ala ya kare mu wa nabbahana Allah subhanahu ala idami sha'ani hadhihi al-masail ubangiji tsarkakakken sarki ya falkar da mu akan girman waɗannan mas'aloli din bi qaulihi da faɗar shi da yace zalika wancananka waɗannan mas'aloli da aka ambata mimma auha ilayka rabbuka yana daga cikin abin da ubangijinka subhanahu wata'ala yayi wahayinsa zuwa gare ka min alhikmati na hikima alhadiyata ashara mas'ala ta goma sha ɗaya ayatu suratin nisa allati tusamma ayatul huquq al ashara na'am ah mu karanta shi ko الحادي عشرة آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة بدأها الله تعالى بقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا الثانية عشرة التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته الثالثة عشرة معرفة حق الله علينا الرابعة عشرة معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه الخامسة عشرة أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة نعم الحادية عشرة مسألة تقوم شادية آية da take cikin suratul nisa'i wanda ake ce da ita aya wanda take magana akan haƙoƙi guda goma Allah ta'ala ya buɗe ta da faɗar shi da ya ce wa abudullaha wala tushriku bihi shay'an ku kadaita Allah ta'ala da bauta kada ku haɗa komai da bautar Allah الثانية عشرة الثانية عشرة مسألة تقوم شابيو التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم واتو فدكر وأكن وصية تمايكي صلى الله عليه وآله وسلم عند موته وجمت وسع lokacin da ma'aiki alaihi salatu wassalam yana daf da komawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wasiyar da ya yi a kai shine abin da ya shafi har kadaita Allah subhanahu wa ta'ala da bota za mu tarra hadisin insha Allah ta'ala al-thalitha ashara ma'rifatu haqqillahi alaina mas'ala ta goma sha uku shine sanin haƙƙin da Allah subhanahu wa ta'ala yake da shi akan na mu bauta mushi mu kadaita shi da bauta mas'ala ta sha hudu ma'rifatu haqqil ibadi alaihi idza addaw haqqahu sanin haƙƙin da bayi suke da a wajen Allah in dai suka bayar da haƙƙin da Allah idan muka bauta wa Allah subhanahu wataala muka kade ta shi da bauta shine zai shigar da mu aljanna al-khamisa ashara anna hadhihi al-mas'alata la ya'rifuha aktharu sahaba mas'ala ta 15 wannan mas'ala ta haqqul ibadi ala Allah an ya'buduhu an Allah yu'azziba Allah yu'azzibahum haqqul lahi ala al-ibadi an ya'budu wa la yushriku bi shay'an mafi yawa cikin sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wassalamu bai san wannan hukuncin ba mun gane da kyau na kuje saboda lokaci ya tafi السادسة عشرة جواز كتمان العلم للمصلحة السابعة عشرة استحباب بشارة المسلم بما يسره الثامنة عشرة الخوف من الاتكال من الاتكال على سعة رحمة الله التاسعة عشرة قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم العشرون جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض الحادية والعشرون تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرداف عليه الثانية والعشرون جواز الإرداف على الدابة الثالثة والعشرون فضيلة معاذ بن جبل معاذ نعم، معاذ بن نعم فضيلة معاذ بن معاذ معاذ معاذ بن نعم.
جبل مم.
الرابعة والعشرون عظم شأن هذه المسألة shikenan mas'ala ta goma sha shida jawazu kitmanil ilmi lil maslaha halaccin boyewa ilimi saboda maslaha wannan ya halitta ya halitta idan maslaha ta bayar da hakanan ta bayar da ka boye ilimi ya halitta boye shi saboda lokacin da mu'ad ibn jabal ya ce wa ma'aiki alaihi salatu wassalam ya baiwa mutane labari kan wannan fa'ida da ya gaya mai ya ce a'a kada ka bashi labari kada ka basu labari to amma mu'adhu ibn jabal ya rike wannan fa'ida din bai sanar da ita ga kowa ba sai lokacin da yana kwance baya da lafiya rashin lafiyar da da yayi ta bai tashi ba ya kirayo waɗansu daga cikin tabi'ai da waɗansu daga cikin sahabbai ya sanar da su wannan sunna ta ma'aiki din wa akhbara biha mu'adhu inda mautihi ta'assuma wato mu'adhu ibn jabal ya bayar da labari da wannan hadisi din lokacin mutuwar shi saboda jin tsoron kada ya ɗauki laifi mai girma idan ya koma ga Allah bai isar da sunna ta ma'aiki ba wanda yake ɗauke da ita mun gane da kyau asabiya ashara istihbabu bisharatul muslimi bima yasirru masala ta sha bakwai ana so mutum ya dinga baiwa dan uwan shi musulmi labari labarin da zai faranta mai rai kar ya zama to kullum kai sai dai ka kawo yakun mutuwa ka ce wane ya mutu yau su wani ma sun fada ruwa an rike wani a moto amma ba ka ta- ba a taɓa ji ka faɗo na labari mai daɗi ana so ya zama to kana bayar da labari mai daɗi wannan haka ake so ga musulmi ya kasance saboda yadda ma'aiki da ya faɗa wa mu'az mu'az bai yarda ba ya so wannan fadala ɗin a ce shi kaɗai ne ya santa sai da ya nemi ya ba shi damar ya je shi ya isar da ita zuwa ga al'umma mas'ala ta sha takwas alkhawfu min al-ittikali ala sa'ati rahmatillahi jin tsoro daga dogara akan faɗin rahama ta Allah subhanahu wataala yalwar rahama ta Allah saboda idan ya zamanto mutum yana da masaniyar cewa idan ya- ya haɗu da Allah ta'ala da tauhidi ɗan aljanna ne shi wannan zai sa ya kashe gwiwar shi don aiki na da khare ce to ai mu muna da garanti don da dai muna da tauhidi in muka mutu mu yan aljanna ne wannan zai sa ya rage wa kanshi lada da yawa shi yasa akwai matsalolin da bai kamata cikin jahilai ba a ce ka tattauna su mun gane da kyau الثامنة عشرة هو التاسعة عشرة قول المسؤول أما لا يعلم الله ورسوله أعلم annan kuma yana daga cikin abin da za mu gane a cikin wannan baban halaccin faɗar wanda aka wa tambaya game da abin da bai sani bai ce Allah da ma- da ma'aikinsa su suka sani wannan haka ya kamata don iliminka baka san komai ba a wajen Allah wa ma utitu min ilimi illa qalila dan kaɗan ne ko duka aka ba ni ilimi barantana kai kadai baka san komai ba ma alimta dalil bin nisbati ila ma jahilta abinda ka sani kadan ne in ka hada da abinda baka san shi ba shi yasa al-imam shafi'i yake cewa al-ayaman yadda ibil ilmi ma'rifatan alimta shay'an wa ghabata anka ashiya'u wanda yake da awar ilimi ya san komai ya san komai dan abu dan kadan ne ka sani abubuwan da baka sani ba sun fi yawa komai ka ce zaka tsoma baki masalar siyasa ka ce ka tsoma baki masalar gado ka ce ka tsoma baki masalar hadithi ka ce ka tsoma baki masalar qira'at ka ce ka tsoma baki masalar abin da ya shafi tafiya akan titi ka ce ka tsoma baki ya za a yi kai daidai dole ne ka in ka san wani abu ka san wani abu ba shi yasa kuma wannan shine cikar ilimi din Allahu wa rasuluhu alam faɗa shi yana da girma wannan Abdullahi dan Mas'ud na kawo muku maganar sa yace man alima falyakul wa man lam ya'lam falyakul la a'lam fa inna min al-ilmi an taqula lima la ta'lamu la a'lam fa inna Allah qala li nabiyhi sallallahu alaihi wasallama qul ma as'alukum alayhi min ajrin wa ma ana min al-mutakallifin mas'ala ta 20 daidai jawazu takhsis ba'd an-nas bil ilmi duna ba'd halaccin mutun ya keɓanci shashe daga cikin mutane da ba su wani ilimi ba tare da waɗansu ba ya zama to akwai ilimi na zauri wannan ya halitta al-imam al-bukhari yayi babi akan haka cikin kitabul ilmi babu man khassa bil ilmi qauman duna qaumin karahiyata Allah ya fahamu akwai gurin da idan ka je ka kafa wata mas'ala din za ka ga cewa an ƙaryata ka kuma ƙaryata ka da aka yi ayar Allah ce a ƙaryata shi yasa ma yake alaihi sa'ali ibn abi talib yace hadithun nas bima ya'rifun atuhibbuna an yukazzaba Allahu wa rasuluhu ku ga wa mutane abin da suka sani so kuke a ƙaryata Allah da manzon shi yanzu akwai gurin da in ka je ka ko za mu dauki misali da wannan idan ka ce annabi yayi ba wani a tsaye wallahi yana ga sai baka buguwa saboda kawai iya wanda yake ba wali a tsaye shine dan tasha kuma kana so ka ce annabi dan tasha ne kenan sai a yi ta ce ƙarya ce wanda suka ce ƙarya ce su kai suka ƙaryata amma kai kuma hadisi ne kaka cikin bukhari da muslim amma saboda su iya sanin su abin da aka tayar da su aka yi shine ba haka ba shi yasa to akwai masaloli wanda ba a tattauna su a cikin jahilai masaloli ne wanda suke na ɗaliban ilimi in ana tattaunawa a cikin jahilai to zai zama to an yi wasa da alkur'ani an yi wasa da sunna ta ma'aiki akwai hadisai wanda in ka ce za ka faɗe su a titi to za a yi ta rikici za a yi ta hayaniya amma in a cikin ɗaliban ilimi ne sai ga cewa abin ba wahala yanzu misalin yin sallah da takalmi da sauransu yana ga wani jahili in ka ce mai ya halatta ka yi sallah da takalmi ba sai ya ce ba kajuwa karatun naku zai kai ku ya buru kana zuwa makaranta amma kuma kusa kake kuma ka koma mahaukaci ya za duk wanda ya zurfin karatun da zai gaji ana ce mahaukaci ne haka jahilai suke faɗa ka ce ya halitta a yi sallar da takalmi shi ko inda za ka karanta umratul akami a ruwan sanyi za ka samu hadisi ba sai ka je ko ina ba umratul akami wanda za ka same shi a ruwan sanyi to akwai matsalar da in za ka bada ta ka kallaci inda za ka faɗa inda in ka faɗa za a ƙaryata ne to ayoyi na Allah ba a so a ƙaryata su ba a so a yi wasa da su haka da sai na ma'aiki mun gane da kyau mas'ala ta 21 tawadu'uhu sallallahu alaihi wa sallama li rukubil himari wato tawadu'un ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama game da mahalicinsa na hawa jaki da yayi ma'al irdafi alaihi tare da goya wani da yayi akai ya halitta kaga ma'aikin da yake da kai tawalu hawan jaki dan za ga wani shi ya dora wa kanshi wani girma da sauransu ba zai iya hawa jaki ba ko yana ganin cewa shi ba zai iya hawa belo ya shiga yawo a gari ba saboda shi yanzu ya huce belo sai dai ya hau moto zama to mutum yana da tawalu mas'ala ta sha ta 22 jawazul irdafi ala dabba halaccin kuturta sobanka akan dabba kana da belo akwai kariya a baya ya halitta ka dora wani a baya kana da moto ya halitta ka dora wani a bayan ka ku yawo mun gane da kyau saboda wannan hadith na mu'azu dan jabal masala ta 23 fadilatu mu'az bin jabal gane ko mu'az bin jabal saboda mu'az wato yana dokan wannan yana zai iya dokan yan sarifu mu'azin fa aitu mu'azan ko ja'a mu'azin ko baya dokan la yan sarif idan kana yan sarif to mu'adhi bin jabal yawa an mu'adhi bin jabal yawa mu'adhi bin jabal yawa yana doka fadala ta mu'adh dan jabal sai kuma masala ta 24 wanda da ita malam ya rufe ita ce girman sha'anin wato wannan masala da tana da kwai lamari tana da mahimmanci ga bawan Allah musulmi a ce ya yi ido a kanta abinda muka yi daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada akai abinda muka yi tuntube ko tuntuban harshe Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana wa bi hadal qadar kifaya subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk na'am
الله أكبر الله أكبر